أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka lugul maram min kalami riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna 26 ga watan rabi'u thani hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata muna cikin bayani akan al'amarin ifk kiran karya da aka wa aisha radiyallahu anha mala ya kawo doguwar kisa wannan mun tsaya akan in gabar da yake shahadatu bi shahadati abiha a'zam qawluhum nashhadu innaka la rasulullah qala shahadatu bi shahadati bi shahadatin ayyuhuma a'zam shaida da shaida wacce ce mafi girma a ƙarƙashin fadarsu da suka ce nashhadu innaka la rasulullah na'am cikin babin ne muke babul wara'i wa tarki shubahat na'am qala shaida da wata shaida wacce ce mafi girma fadarsu da suka ce nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa lalle kai manzo ne na Allah wannan haka munafikai suka faɗi am qaulullahi ko kuma fada Allah madaukaki da yace wallahu yashhadu innal munafiqin munafiqina lakadibun ko kuma fada Allah da yace lalle munafikai Allah na tabbatawa lalle munafikai makaryata ne amsa shaidar da suke yi cewa sun yi shaida lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo da Allah قال لا شك أن قول الله أصدق باب شكو فدا الله مدوككي تتشي مفي قسكيا فهو يشهد عز وجل الله نا شيدا نا تبتاوا إن المنافقين لكاذبون lalle munafikai game da da'awar da suka yi ta shaidawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida kai manzo ne to makaryata ne ƙarya suke a cikin wannan shaida da suke sun faɗi ne kawai don wannan magana shaida ta kare dukiyarsu da mutuncinsu ta kare jinaninsu za mu tashi a kan farashi da yake hadihin fahishatun lati ushi'at masdaru haminin munafiqai wannan alfasha ta kiran ƙarya da aka wa aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta samo tushe ne daga munafikai وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول كما شغبان سو شغبان منافقين شنو عبد الله بن أبي بن سلول لكن الخبيث ما كان يتكلم صراحة sai dai saboda munahucin shi bayya magabayi ba magana karara bai hadi bai ce a a Aisha radiyallahu anha ta yi zina yati ila an-nasi wa yaqulu ama sami'tum ma qila fi Aisha zai zo ya lallabo mai wajen mutane sai ce yanzu ba ku ji ba abin da aka faɗi game da Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kila kaza wa kaza sai ce ai an ce kaza da kaza nan shi bai hutu karara ba ya tuhume ta haka ne wa hunaka unasun min almunafiqina min almu'minina takallamu biha sarahatan kuma sai aka samu wasu mutane daga mu'minai wanda suka yi wannan magana karara minhum mistah bin uthatha daga cikin su akwai mistah dan uthatha wa Hassan bin Thabit da Hassan dan Thabit Hassan wannan na daga cikin mai wa mai maidawa kafirai murtani idan suka wa manzo sallallahu alaihi wasallama zambo shi ma sai ya maida musu murtani mutum ne wanda ya iya waƙe sosai wa Hamnatu bint Jahsh akwai Hamna da Jahsh wannan guda uku sun yi magana akan wannan da suka ji munafukai suna yada wannan magana su ba suka dauke ta takallamu li'annahum bashar sun yi magana da wannan kiran ƙarya domin su ma mutane ne ba mala'iku bane ba shi kuma mutum dan adam bai rabuwa da kuskure duk yanda yake ka same shi wata ran ya kuskurewa shari'a wa aqsama abubakar radiyallahu anhu alla yunfiqa ala mistah bin uthatha abubakar radiyallahu anhu da ya ji wannan magana wannan na daga cikin mutanen wannan uku mista sai ya yi rantsuwa cewa ya yanke ciyar da shi domin abubakar radiyallahu anhu shi ke ɗauke da nauyin shi wahuwa ibn khaladi ɗan uwa abubakar radiyallahu anhu wanda khalar shi ce uwarsu ɗaya uwa lakinnahu aqsama alla yunfiqa alayhi yayi rantsuwa cewa ya yanke al'amarin ciyar da shi daukar nauyin sha yanzu shikenan tunda ya tuhumi diyar shi ya tuhumi matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zina li'annahu qala fi ibnatihi bal qala fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ga Aisha radiyallahu anha matar shi suka ce kai tsaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma la yaliku da abin da bai dace ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla qawluhu sai Allah mai girma da buwaya ya sabkar da fadar shi wala ya'tali ulil fadl minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kadda dayan ku yayi rantsuwa wa'anda Allah madaukaki ya ba su falala yalwa da arziki daga cikin kutukai ya yi rantsuwa da cewa ba zai babu ma'abuta kusanci hakanan da miskinai da wanda suka yi hijira daga madina daga makka zuwa madina wanda suka yi hijira saboda haɓakar da addinin allah maɗaukaki da agaza mashi ƙala wala ya atali ala ya halif kadda ya yi rantsuwa wal muradu bi hada abubakar radiyallahu anhu munuha a nan shi ne abubakar Allah ya nihi abubakar game da rantsuwar da yi ba zai taimakawa ba mista wala ya atali ulul fadl minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah yani bi dhalika mistahan fala yanbaghi li ahli al fadl amsal abi bakr radiyallahu anhu an yamtani'u 'ala al infaqi 'ala ulul qurba wal masakin wal muhajirin bai dace ba ga ma'abuta falala misali ta abubakar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su da za su hana ciyarsuwa ga ma'abuta kusancinsu da miskinai da muhajirai wa inhum akhtau fi ba'd al-umur duk da cewa ko da sun yi kuskure a cikin wani bangare na al'amura ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim Allah yace a yanzu ku saurara bakwa san Allah maɗaukaki ya gafarta muku, Allah maɗaukaki wa mai yawan gafara ne mai rahma. Lama nazalat hadhihi al-ayatu qala Abu Bakar lokacin da wannan aya ta sabka Abu Bakar radiyallahu anhu sai ce bala wallahi sai ce haka nan ne ina rantsuwa da Allah nahnu nuhibbu an yaghfira Allah lana muna san Allah madaukaki ya gafarta mana faraddan nafaqata ala mistah sai mai da ciyarsuwar da yake wa mista ya zarce da ciyar da shi فامتثل أبو بكر هذا ال- هذا الامتثال العظيم sai Abu Bakar ya kamantu da wannan kama misali mai girma thumma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yujla da mista wa Hassan wa Hamna wazala sallallahu alaihi wasallam bayan haka da tabbat sun yi wannan magana sai umarni a tsaidawa mista da Hassan da Hamna haddi na bulala كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف kowanne daga cikinsu bulala tamanin haddi ne na kiran ƙarya a kan abin da ba haka ba haddi ne na ƙazafi lakin abdullahi bin ubai ma umira bi jaldihi sai dai abdullahi dan umair abdullahi dan ubai bin salu mazala sallallahu alaihi sallama ma amara bi jaldihi bai yi umarni a bulale shi ba dan me li'annahu khabithun domin mai dauɗa ne ma kana yusarri munahucin shi ya kai munahuci bai hadi karara ba shi dai zai zo ya ce ai kun ji kaza da kaza da kaza ya kankasa wali annal hadda tatahiran lil mahdud so mun kuma haddi tsarkakar suwa ne ga wanda aka wa haddi kenan idan mutum yayi wani laihi yayi zunubin da aka mai haddi akan shi to sai kasance babu wani a zunubi game da shi ya an wanke shi akan wannan zunubi da mutum ya aikata nam qala wa li anna al hadda tathiru lil mahdud wa abdullah ibn ubay laysa ahlan lit tahara wannan shi kuma shugaban munafikai abdullah dan ubay dan salul bai ya bai kasance ba mai wanda ya cancanci a tsarkake shi li'annahu najasun khabith domin kazanta ce najasa ne kuma munanna ne wanda ya zamanto munafiki shi yasa Allah madaukake ke cewa innal munafiqina fi dark al-asfali minan nar a cikin ma ƴan wuta su suna can ƙarshe saboda munafici alloba ce abu ne mai muni wal hasilu abinda yake tabbatace anna min al-wara'i Allah ya takallama illa bima ya'lam na daga tsantsani da taka tsantsan kan mutum ya yi magana sai da abin da ya sani wa hadha al-istishhad alladhi istashhada bihi al-mu'allif yantabiqu tamaman ala zamanin al-an mala yace wannan kuma dalili da malan ya kawo hujja da ya kawo hujja da wannan ya tabbatu ana dora shi tamaman akan bisa zamanin mu irin wannan zamani namu ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم ما لهيتي miyayya na mutane suna da yawa wanda za su yi ka maganganu abu sa shugabanni ba tare da ilimi ba a ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza ai ya yi kaza alhali babu hujja babu dalili ma aksarun ladina ya takallamu na fil ulama bi ghairi ilmi mutane suna da yawa wanda za su yi ka maganganu game da malamai su yi su da wani al'amurra ba tare da ilimi ba ma aksarun lalzina ya takallamu na fi talabatul ilmi bai gari ilmi akwai mutane masu yawa wanda suke maganganu akan almajirai masu neman ilimi su ma ba tare da hujja ba ko ilimi ma aksarun lalzina ya takallamu na fil muhsini za ka samu mutane masu yawa wanda za su yi ka maganganu a bisa mutanen da suke agazawa suna taimakawa min zawil amwal mabuta dukiyoyi bi ghairi ilm haka nan ba tare da ilimi ba balaysa inda aktharin nas wara mala yace a yanzu wannan zamani daiwa babu tsantsani da taka tsantsan a wajen mutane ya takallamu al-insanu bima jaa ala lisanihi min ghairi an yatahaqqaq ka samu mutum zai ka magana da abin da yake kan halshen shi ba tare da ya tabbata ba wa hadha min adh-dhulm wal udwana ala man tukallima fi wannan na daga cikin zalunci da ta'addanci a bisa wanda aka yi magana akan shi lima qala rasul sallallahu alaihi wasallama dalilin fadan manzo Allah wanda tsirarin Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya fadi fil ghibati a cikin yi da mutum innaha dhikruka akhaka bima yakra yace yi da mutum shine ambatan dan uwanka musulmi da abinda yake ki ko da dai abin nan haka nan ne a karan kanshi qalu ara'aita in kana fi akhi ma aku wani sahabi ya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni labari abinda nake faɗi game da dan uwana na tare da shi abinda na faɗi ba kiran ƙarya na mashi ba kala in kana fihi ma taqulu faqad tabta idan ya kasance na tare da abinda ka faɗi to wannan kayi da shi madama idan ya zamanto ka faɗi ran shi zai bace musamman ma in bayyanan to kayi da shi wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta idan kuma abin da ka faɗi game da shi babu tare da shi to tabbat ka mai kiran ƙarya qala al muallif rahimahullah wa an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه وروياه من طرق بالألفاظ المتقاربة ملائكة وانا حديث نعمان بن بشير قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مالن يا wanda wallah halittahin wannan ya nakalto daga Nu'man dan Bashir wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace innal halal bayyin lalle halak bayyananne ne wa innal harama bayyinun hakana haram a shari'a Allah madaukaki bayyananne ne wa bainahuma mushtabihatun kuma tsakanin su akwai abeban da suke da rikita wanda ba karara suke ba a boye suke la ya'lamuhunna kathirun minan nas dewa daga mutane mutane dewa basu san su ba qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-umura ila thalathati aqsam annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ya kalkasa al'amurra ya zuwa kashi guda uku halalun bayyin akwai halak bayyananne wa haramun bayyinun akwai haram wanda ya zamanto bayyananne wa mustabihun akwai kuma abin da ke da rikita a cikin shi alhalalul bayyin halak wanda ya zamanto bayyananne ga halli bahimatul anham kama halancin dabbobin ni'ima raƙun mashanu tumaki awaki ba wanda zai ce wannan rago tumkiya haramun ce a ci ko kuma saniya ko raƙumi ko akuya wal haramu bayyinun haka shi ma haram bayyinanne ne ka tahrimul maitati wad dam wa lahmil khinzir kama haramta da aka yi naman gawa mushi haka jini haka naman al khinzir wannan abu ne karara shi ma Allah madaukaki yayi bayanin shi a cikin alqur'ani wa kullu ma fil qur'ani min kalimati ahalla ko uhilla dukkan abin da yazo a cikin qur'ani na kalma uhilla an halatta fa huwa halal to wannan abu halak ne wa min kalimati harrama aw hurrima kuma daga kalma da tazo an haramta ko haramun ne fa huwa haram kina haram ne fa qawluhu ta'ala fada Allah madaukaki da yace wa ahallallahu al-bai'a Allah madaukaki ya halattar da ciniki kasuwanci sai da sai da hadha halalun bayyin bale yace wannan abu ne halak ne bayyinane wa qawluhu ta'ala haka nan fada Allah madaukaki da yace wa harrama riba kuma ya haramta riba shi ma wannan haramun ne bayyin karara haram ne bayyinane hunaka umurun mushtabihat takhfa 'ala an-nas sai dai akwai wasu al'amurra wanda suke da rikita tana ɓoyuwa suna ɓoyuwa hukuncin suna ɓoyuwa ga mutane wa asbabul khafa'i kathiratu kuma sababin ɓoyuwa hukuncinsu suna da yawa minha Allah ya kuna nasu sabitan inda al'insani fi taraddad ko dai zamanto nasun wannan ba tabbatacce ba ne ba ga wajen mutum sai zamanto ya samu taraddudi ya samu shakku hal ya suhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai yi kashako ya yi taraddudi wannan nassi ya tabbata ku daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw la yasihu ko kuma bai inganta ba a wannan gaba to sai zama to akwai rikita rikita tare da shi thumma idza sahha kad tashtabihu dalailatu dalailu ko dalalatu kuma in wannan nasu ya inganta hallau abinda wannan nasu yake nuni na hukunci mai yiwa ya zama to akwai rikita tare da shi hal ya dullu ala kaza aw la yadullu za a dora ayat tambaya wannan nasi na nuni abu sa abu kaza duk da cewa ingantacce ne ko bayya nuni thumma idza dalla ala shay'in mu'ayyanin faqad yastabi hallau idan wannan nasi ingantacce yayi nuni abu sa wani abu takameme hallau tana yiwa a samu rikici a cikin shi hallahu mukhassasun mukhassasun iya da wani nassi wanda ya keɓantar da shi idan kana amman idan ya zama to nassi ne gamamman hukunci hallahu muqayyidun ko kuma iya da wani wani nassi wanda ya takaitar da shi in kana mutlaqan idan ya zama to wannan nassi sakakke ne thumma idza tabayyana qad yashtabihu hallahu wannan hukunci in ya bayyana cewa khasu ne ko muqayyad ko am ne ko mutlaq ne thumma idza tabayyana kad yashtabihu hal huwa baqin aw mansukh ya hallo wannan nasi duk da ingancin shi duk da yayi nuni abu sa wani abu takameme ko kuma khas ne ko muqayyad ne wannan nasi wanzanshe ne hukuncin shi iyanan ko kuma an shahe hukuncin shi dukkan wannan abubuwa sai su zamanto sababi ne wanda za su sa a samu rikici a cikin wani abu wata rishin fahimta a cikin wani abu malam qala malam yace almuhim anna asbab al-ishtibahi kathiratun sababba na rikici rikita rikita ko koyo hukunci suna da yawa fama huwa tariqu ila halli hadhihi hadha al-ishtibah malam yace to ina ina hanyar da za ta warware wadda za ta kai ga a warware wannan rikici at-tariqatu bayyanahu sallallahu alaihi wasallam ko a tariku bayyana hun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hanya annabi wanda tsirayen Allah da mutun shi su kara tabbata a gare shi yayi bayani fa qala faman ittaqa shubuhat sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya ji tsoron abkawa a cikin shubuha shubuhi faqad istabra al-dini tabbat ya kubutar da addinin shi wa irdihi da mutuncin shi man ittaqaha ya'ani tajannaba wanda ya nisance ta ila shay'il wadihil bayyin ya zuwa abin da yake karara bayananne faqad istabra li dinihi wa irdihi tabbat ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi istabra li dinihi haythu salima min al wuqu'i fil haram ya kubutar da addinin shi a lokacin da ya kubuta daga abkawa a cikin haram wali irdihi ya kubutar da mutuncin shi haythu salima min kalamin nas fi lokacin da ya kubuta daga zargin mutane a kan shi maganganu da mutane za su za su ga a kaman matsayin ware ya je ya aikata kaza da kaza to ya kubuta daga wannan li'annahu idza akhadha al-umura al-mushtabihata sara irduhu lil kalam fi domin mutum idan ya riki al'amura wanda suke da rikici to sai zamanto ya tahiyar da mutuncin shi a bisa bakunan mutane mutane za su yi magana a cikin shi كما إذا أتى الأمور البينة الواضحة تحريمها كما يند إدن أيكتا كو يزودا الأمر بيننو قرارا wanda cewa haramun ne mutane za su keta cikin mutuncin shi su kutsa ciki to haka ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي الذي يرعى الغنم sanama zala sallallahu alaihi wasallama ya buga misali a cikin wannan da mikiyayin da yake kiwon dabbobi awil ibil kananan dabbobi ko kuma raƙuma awil bakar ko kuma shanu ya ra'a haulal hima wanda yake kiwo gehen gandu alladhi hamahu ahadun minan nas wanda wani daga cikin mutane ya kewaye shi la yar'a fihi ahadun babu wani wanda yake kiwo a cikin shi wa ma'lumun annahu idha hamiya izdahara wa kathura ushubuhu wa aukathura zar'uhu abu sananne ne duk wurin da aka kewaye to tabbat zaka ga ciyawar shi ta yawaita ko kuma kayan noman shi ya yawaita ya girmama ko kayan shubka li'anna nasa la yantahikunahu birra'i domin mutane ba sa zuwa su kutsa cikin wannan abu da kiwo farra'i alladhi yar'a hawla al-hima mikiyayin da yake kiwo gab da gaba ta gandu yushaku an yaqa fi to kiris zai saura ya abka ya shiga cikin wannan kewayen wuri da annal baha'ima idan ra'atul khadara fi hadha al-mahmi domin dabbobi idan suka ga tsanwa a cikin wannan gandu wa ra'atul ushaba ta ga ciyawa fa innaha tantaliqu ilay zaka ga ta zabura zuwa gare shi wa tataju ila mulahazatin wa muraqabatin kabira sai zamanto mukiyayi dole ne yana bukatuwa tana bukatuwa ya zuwa a sanya mata ido sosai a kula da ita domin kar ta je ta yi banna walau lahazal insanu wa raqaba da dai a ce mutum zai yi lura ya sa ido kar su je su yi banna fa innahu qad yadkhul to tana yiwa ya gafala wani abu ya dauke shi hankalin shi ya dauke shi wa qad tagfulu hadhihi wa qad taglubuhu hadhihi al-baha'im in ma bai gafala ba tana yiwa wannan dabbobi su rijaye shi su tafi da gudu su shiga fatarta'a fi hadhal hima taje tayi kiwo a cikin wannan gandu kewaye kara'i yar'a hawla al-hima yushaku an yushaku an yarta'a fi thumma qala alayhi salatu wassalam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala ku saurara wani wali wa inna li kulli malakin hima cewa kowane sarki na da gandu wa hadha yahtamilu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama qala dhalika iqrar Allah wannan ma'ana wannan gaba tana iya daukan ma'ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan gaba ce tabbatar da wannan hukunci wa anna al-malika lahu an yuhmi makanan muayyanan yakthuru fihi al-usub li baha'im al-muslimin cewa sarki na da yanci ya kewaye wani wuri wanda ciyawa tana yawa saboda dabbobin musulmi wahiyar baha'imul lati takunu fi baitul mal sune dabbobin da suke cike suke kalkashin baitul mal treasure ko dukiya ta musulmi ka ibn sadaqa misalai raqum ma na zakka wa khailul jihad da dawaki na jihadi wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka wa amma alladhi yahmi li nafsihi fa inna zalika haramun alayhi mala yace kuma mutumin da zai kewaye wani wuri ba mulkin shi ba mulki ne na jama'a dan karan kanshi to wannan haramun ne la yahillu li ahadin an yahmi shay'an min ardillahi yahtassu biha duna ibadallah bai dace ba haramun ne bai halitta ba ga mutum ya kewaye wani wuri daga cikin wuraren ƙasa Allah maɗaukaki ya keɓanta da shi kuma bayan sauran mutane alhali ba nashi ba ne ba fa inna zalika haramun alai lianna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala domin mazala sallallahu alaihi wasallama yace almuslimuna shuraka'u fi thalath musulmi suna tarayya a cikin abubuwa guda uku filma a cikin ruwa misali tafki ne rijiya ce ba za ka ce wani ba ya sha ba ko tafki ne wani ba zai sha ya sha ba don iya gonarka ko iya wani wuri walkala hakanan ciyawa wallar hakanan wuta mutum ko da wuta a gidanka ce ya je ɗauka ba wuta ba ta electricity ta nepa a a wuta ce ka kunna ya je ɗauka ba ka ce ba ya ɗauka ba wannan ana tarayya a ciki qala falkala la yajuzu li ahadin an yahmiyahu fa yada alaihi shabak mala yace ciyawa bai dace ba baya halitta ga wani ya je tattare shi ya sanya mai ƙayoyi au yada indahu junudan yamna'una nas ko ya sa sojoji wanda za su hana mutane min an yarda'u fi an yar'u fi sai ya hasa hana mutane su yi kiwo a ciki fa huwa ghasbun li hadha al makan in yayi haka nan kamar kwace ne na wannan wuri yayi wa in lam yakun ghasban khasan in kuma bai kasance ba kwace ne na karan kai li'anna laysa li'annahu laysa mulkan li ahad domin ba mulkin wani bane lakinnahu mana'a bi shay'in yashtariku fihi an-nas jami'an sai dai ya hana wani abu a cikin shi wanda mutane suke tarayya gaba ɗayan su a cikin shi fa hadha la yujuzu wannan al'amari baya halitta wa li hadha qala ahlul ilm dalilin haka ma abuta ilimi suka ce yajuzu lil imami an yattakhidha himan mar'an li dawabil muslimina bi shartin Allah yadurruhum aidan suka ce ya halitta ga shugaba ya riki wani gandu wanda dabbobin musulmi za su yi kiwo a cikin shi da sharaɗin kai zamanto ya cutar da mutane hallo wa qaulur rasul alaihi salatu wassalam ala wa inna li kulli malakin hima fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ku saurara kowane sarki na da gandu yahtamilu annahu iqrarun na iya ɗaukar ma'ana tabbatar da wannan hukunci ne fa in kana kadhalika to in haka nan ne fal murad bihi ma yahmihi al malik malik li dawabil muslimin ana ɗaukar wannan ma'ana a gandun da sarki zai kewaye domin dabbobin musulmi ta kuyulul jihad kamar dawaki na jihadi wa iblis sadaka da raƙumma na sadaka wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka wa yahtamilu annahu ikhbarun bil waqi kuma wannan ma'ana tana iya ɗauka cewa ba da labari ne ga abin da yake waƙi wa in lam yakun iqrar Allah ko da dai ba tabbatarwa bane ba li'anna rasul sallallahu alaihi wa sallama domin manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi kad yukhbir bi shay'il waqi mai waye ba da labari da abin da yake waqi aw alladhi sayaqau min ghairi iqrarillah ko kuma abin da daga ba a gaba zai abku ba tare da tabbatar da wannan hukunci ba akhbar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi wanda tsira ya Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi ya ba da labari annana sanartakiba sanarkab sananar yahud wa nasara zala sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa za mu hau tafarkin yahudawa da da kirista faqala la tarkabanna sanana man kana qablakum la tarkabanna sanana man kana qablakum da sannu za ku bi tafarkan wanda suke gabaninku hazwal qudzati bil qudza bil qudza dabra da kwari da wannan langen da yake bayan shi hatta law dakhalu hujrat dubbin har sai ya kai ga a ce da dai a ce za su shiga ramin damo da dakhaltumuhu to kuma da kun bi kun bi su kun shiga cikin wannan rami shi kuma damo in ya tashi rami bai yayi ya miƙe kwanance kwanance yake kina duk in lungun da suka bi kuma sai kun bi lungun da za su kai ku ga halaka thumma qala alayhi salatu wassalam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna himallahi maharimu ku saurara lalle gandun Allah shine abiban da ya haramta ina ga lokaci yayi sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam na'am insha Allah babu lai wannan ma nau'i ne na la'allar sai zama to sharhi ya yi tsayawa kan nan sau da wannan dogon sharhi babu